idan mu'minai sun shiga aljanna sun ce alhamdulillahi alladhi sabana lana hada inna rabbana ghafurun shakur alladhi halana dar al-qamr fa fiha mutna jannatu wa la mutana minha fiha ruhu sai sai ka ga su ko sai tsanta in bai nan sai rabbana alhamdulillahi alladhi sabana hada inna rabbana ghafurun shakur alladhi halana dar al-qamr min fadli لا يمسنا فيها نسب ولا يمسنا فيها لغوب الذين كفروا النار جهنم لا يفتحون فيموتوا su ko kafin a lokacin nan ga wuta nan ta jahannama ta yi tsatsu ba dama ba dama a gama da su a kashe su balle su mutu da wuta la ya fita bai mutu wala yi kamfa ku amin azabiya sannan kuma za a rage musu azabar ta ba kazalika shi kulla gabo haka za mu saka wa kowane kafiri ko min tsarkona biya sai ka suna ta ihu suna ta kururuwa biya a cikin kare rabbana akrina na'amal tarihin bayar da kuna na Allah ya fitar da mu daga wutar nan in ka rasa mu za mu je duniya mu aikata aiki mai kyau ba irin wanda muka yi munan nan ba to ba ne ce a wannan nan kirkun ma ya ta tauri ban da zakara wa da kuma nabi ashe ban ja fanan ku na tsawai da rayuwar ku duniya na babu jin daɗi ba na aiki manzanni sun gaya muku sun nana ta gaya muku na yi muku gargaɗi na gaya muku na nana ta gaya muku ba haka da ku ba ba wani sauran magana ba zuku za a zaba so.
يوم يقول الإنسان لو حلمت لأتي Yau ma ranar ne ba in an zuba su a cikin jahannama. An zuba, an zuba, an zuba zai ce mata harin kalari. Jahannama kin shiga dai?
ويقول هل من مزيد Zai ce dama ba mu hali kalari, ba mu hali kalari ba ne ta. Zai ce harin majiya kai, sai da in Allah ya ce mata kin shiga dai? Sai da ce akwai saura ne a karo. ta sake ɗebowa a ƙara mata a sake tambayar ta kin ji kadai da akwai saura ne a ƙaro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tazalu تقول هل من مزيد هل من مزيد هل من مزيد حتى يزال الجبار قدمه فتقول قد قد قد قد قد قد kafin da rashin kunya a ƙaro a ƙaro din nan kenan ba za ta yi na faɗi ba sai Allah ya sa kafa ya take ta ya ta ya ta ya ta to wannan yana da mushkila ta hadisi cewa Allah yana da kafa Allah yana da hannu, Allah yana da fiska, wannan duka mashakin ne, wato abin dai wanda yake baya fuskantuwa. Domin Allah ba kama da wani abu, in an ce yana da hannu kuma yana da da hannu irin na mutane ne. An ce yana da kafa yana da kafa irin na mutane ne. In an ce yana da fiska, to saboda haka in an zo wajen wajen yin magana fiska sai a maka da fiska da zafi. Ke wa yaskira wani wurin duka duk da yaskira, sai da zafi ubangiji. Haka hannu kuma sai a ce ikon ubangiji. كما تأتيكم أبين
وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد to da ma yanzu magana wuta an ba da tsoro an ba da tsoro sahabbai sun so mutum tsoro da mutum kada maza mace a kawo addition a ce a cikin wannan lokaci ba tuni an kawo aljanna kun da an shirya ta ilmun da kina masu tsoron Allah wa ulifat aljannatu lil muttaqin tana nan aljanna an shirya ta an gyara an kawo ta kun da ilmun da kina da masu tsoron Allah kada ba idin ba ne da take ba ta kawo har zuwa
هذا ما توعدون لكل أوان أذان توعدون لكل أوان حديث من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكما لنا قبلهم من قرن يبدون مرجا فنقبوه في البلاد هل من مهيب
هذا ما توعدون لكل أوان حفيظ sai ce haza wannan aljanna ita ce matu a duna abin da aka yi muku alkawari din dama an an muku alkawari an ce tilka aljannatu allati nuridu min ibadina man kana taqiya wannan aljanna mun shirya ta ne dama wa iddat lil muttaqina an shirya ta ne tarihi saboda masu tsoron Allah kun yi kun ji tsoron Allah kun aikata farillai na bishidi kun zo lahira ba ku zama na'ili da khairin mutum ne a filin kan wancan ba mai mai mai hana alheri mai shishigi mai laifi shi ne yin wancan wuta wannan ko mumini mai ibada mai tsoron Allah dama an shirya wannan aljanna saboda shi to shike nan alƙawari ya cika ga aljanna na cika muku alƙawari saboda kun cika mini alƙawari
لكل أوان da kulle awalin da dukkan wani mutum mai komawa ga Allah mai yawan komawa ga Allah cikin al'amuran masu komawa ga Allah cikin al'amuran su حفيظ azizin mai kiyaye farilai da nafi shiri mai kiyaye wa haramun da makaruhi
من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب sifofinka kenan dai shi awwabin shi mai aljanna wanda za a tashi aljanna dai mai tsoron Allah ne likul awwabin mai kuma ga Allah ne azizin mai kiyaye haƙƙin Allah da haƙƙin bayan Allah ne man khashiya rahmana wanda ya tsoron Allah da gaibi a goye ne waje a kalbin munibin kuma ya zo da zuciya wanda take mai komawa ga Allah
ادخلوها بسلام masu waɗannan irin sifofi sai a ce musu urkhuduha bi salam zalika yawmul khulud ku shiga aljanna cikin lafiya lau ku shiga aljanna lafiya lau ku shiga aljanna cikin cikin zaman lafiya zalika yawmul khulud wannan rana ranar da goma ce an shiga za a goma ba irin wancan shiga da adam ya yi da matarsa suka fito ba a'a ba irin wancan shigar bane wannan shigar in an shiga ba a fitowa har abada ba mun haka kuraje
لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد malamai sun ce ayoyin Qur'an dukkan wanda suka kimanta aljanna ba su wannan da kuma ya shawo da shi a barci na mutum duk abin da suke so a cikin aljanna za su samu sun same shi duk abin da suke so sun samu cikin aljanna kun warje na mazimu akwai ƙari a wurin mu ma la ainu ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi basharin qat kuma akwai ƙari a wurin mu abin da abin da ido bai taɓa gani ba kunne bai taɓa ji ba bai taɓa rasuwa a zuciyar wannan adam ba kuma ƙarin har yanzu ganin Allah lillazina amanu hudni wa ziyara فكبارنا قبلهم من دنهم وأشد منهم بأسا فنقبوا بالبلاد هل من محيط إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب والقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بأمر ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود والسميع والناس منادي من مكان قريب يوم يسمعون السيئة بالأبصار يوم الخروج إنا نعبد وإني إليه المصير
وكم, وكم أهلكنا قبلهم من قرن وكم da yawa ahlakna muka halakar da kablahum kamin mutanen makka muka halakar da kablahum kamin su min karnin na al'ummatai na tsararrakin kafirai da suka riga su a shaddu minhum barkin wanda suka fi karfi ونقره في البلاد فتش فتش fatta su ko نعم wanda suka yi yawo suka ci ƙasa suka bubbuɗe ƙasa suka yi yawo suka bubbuɗe ƙasa suka mamallaki ƙasashe masu yawa amin mahidin لهم sun samu wani mai kiyayewa ko wanda ya kiyaye su ko ko wani- wata makawa inda suka kauce suka ɓoya ولم يجدوا ko ko ma- ma- matsera inda suka tsira ba samu ba إن في ذلك saboda haka su ma mutanen ka ranar da za mu kama su ba da za su samu wata matsera ko wata mafaka inna fi zalika da zike liman kan lahu qalb wannan wa'azi da aka yi tun daga farkon wannan sura ko kuma waccan sura har kawo nan da zike wallahi akwai wa'azoji a cikin waɗannan abubuwa liman kan lahu qalb a wurin wanda yake da zuciya mai lafiya duk wanda yake da zuciya mai lafiya zuciya irin ta mutane ba zuciya irin ta dabbobi ba wannan abin da aka karanta ya is- ya ishe shi wa'azi aw alqasama ko kuma ya jefa kunnen ya saurari abin da aka faɗi wawa shahidin ya zama kuma hankalinsa yana tare da shi wanda ya jefa hankalinsa ya jefa kunnensa ya ji wannan wa'azi kuma ya zama hankalinsa yana nan yana halarci tare da shi ya ishe shi wa'azi
ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب ولقد يجينا إن شاء الله خلقنا من ذلك السماوات السماء والأرض والفلسطين وما بينهما da abin da yake tsakanin sama da kasa in nayi sama da kasa da abin da yake tsakanin sama da kasa to da innakum la takfuruna billazi khalaqa lakum fi yawmayn wa idza lana lahu an kana dhalika alquran وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء بدخان فقال له الذي طوعا وكان قادر أتنا قائلا Allah ya yi kasa ya yi ya yi kasa cikin kwana biyu ya yi sama cikin kwana biyu ya yi abubuwan da ke tsakanin sama da kasa cikin kwana biyu cikin kwana shida kenan wannan inda ya ga dama da saman da kasan da abubuwan da suke tsakanin sama da kasan duk da baki ne sai ba zai kai kiftawan idan ido ido ruwa zai yi su gaba daya amma ya yi wannan ne dai ya yi haka ne dai ya koya wa mutane yin aiki a hankali amma masana min lobobin amma ba tare da wata wahala ko wata gajiya ta same ni ba نزل ردا على اليهود في قوله إن الله استراح يوم السبت
a wannan ba wata na lillin gobe cinan ta sauka ne saboda rabbi amsa ba da amsa wa yahudu wanda suka ce an ba su hutu aka ce su zaɓi ranar hutu ne kowace rana kowace rana su zaɓi ranar hutu kowace rana in suna son juma'a ne ko ko ko da rana sai suka ce ba su ga juma'a ba ranar da Allah ya huta ranar za su huta kuma wai Allah ya halitta ya halitta sallah da jinjinin da talata da laraba da alhamis da juma'a kwana shida ran asabar kuma sai ya huta saboda haka su ma za su huta ran asabar kuma yadda Allah ya huta tura ku da aka ba su aka ba su zaɓin juma'a su ma suka ce a'a mu ranar da Allah fara lissafin kwanaki rannan ne za mu huta shi ne lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a asabar sati ya kare kenan shi da mu da muka sun da aka ba su juma'ar dama a nan sallah sun yake na al'awwalun wa na al'akhirun mu ne na farko mu ne na ƙarshe Allah ya zaɓa mana juma'a ya ajiye mana ita to wannan ƙarya suka yi Allah baya gajiya aikin Allah ba irin aiki ne na gajiya irin nan ba
tafsiri ya rasulallah alama ya kuma ya rasu da lafa ce ka yakuri alama ya kolo na cikin maganganun banza da suke faɗa maka ya rasu da kai hakuri kuma yadda ɗan uwanka annaba suka yakuri wasabbih bihamdi rabbika Kai dai naka? kai ta tasbihi qabla tulu shamsi kai ta tasbihi kana gode ubangijin ka qabla tulu shamsi kamun fitowar rana sallan ka tubahi kenan wa qabla ghurubi kai masa tasbihi kana gode masa kamun faduwar rana sallar la'asar kenan
ومن الليل فسبحه أدبار السجود wa min al-layli da daddare kuma kai masa tasbihi har yanzu wato kai masa tasbihi min al-layli a cikin dare shi ne sallar isha'i kenan wa ibara sujudi da da da juyawan da bayan bayan faduwar taurari wato shine sallar adubali fa sabbi bi hamdi rabbika qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla al-ghurubi wa min al-layli fasabbihu wa ibara sujudi
وكم يوم ينادي منادي من مكان والسميع ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون السيئة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عن قراءة ذلك أجر علينا يسير نحن أعلم ما يقولون وما أنت عليهم بجبير فذكر بالقرآن من يخاف وعيد
وكم يوم ينادي منادي من مكان ya rasu Allah wata ne ka sa kunne ka ji yau mai nadil munadi ranar da mai kira zai yi kira in makamin karibin daga wuri makusaci shi ne filin tashin kiyama ran da tsirajin zai wuce kowa tashi
نعم. من السماء وهو سخرة بين المخلوق أقرب موضع من الأرض إلى السماء ha
نعم، قريب wuri makusaci من السماء وهو سخرة سخرة بيت المقدس haka Mhm.
أقرب موضع في الأرض من الأرض إلى السماء يقول أيتها الإزام البالية lokacin da ake kiran kenan wato a can a kudu za a yi kira din wurin da ya fi kowane wuri kusa da sama inda ba a tashi za ta raka annabi sallallahu alaihi wasallam ga lokacin da kiran zai kira ayyadar izamul galiya ya ku ya ku kasussuka kasussuka a rikin daga guwa da suka rikin والأوثان المتقطعة ya ku jijiyoyi wanda suka tsintsince واللحوم المتمزقة ya ku namomi wanda kuka kuka kuka mutsutsuke والشعور المتفرقة ya ku gasussuka wanda suka kuka warwatse إن الله يأمر كل أن تجتمعنا لفصل القبائل Allah yana muku umarni ku haɗu ku zama mutum saboda a yi shari'a wa mutumin ku haɗu ku har haɗe ƙasusuwa ta su haɗe jijiyoyi su haɗe nama ya haɗe gasussuka su haɗe mutum ya tashi yanzu za a yi masa hisabi nan da na sai mutum ya tashi
يوم يسمعون الصيحة بالحق ranan kenan yau mai sanar da shahada bil haqqi ranan da za su ji za su ji ihu ihu na na na buta kawar daji na gaskiya
بالغدو وهي النفقة الثانية من إكراهها ويحتمل أن تكون قبل النهاية وبعده ita ce busa kabo na biyu na na Isra'ilu. Hmm?
Zalika- Bayatun menene? Bayatun ne?
ويحتمل أن تكون قبل ندائه وبعده Mai yiwuwa ne kiran ya zama tun gaban Isra'ilu bai yi kira ba ko kuma bayan kiran Isra'ilu ne.
ذلك يوم الخروج Wannan ranar busa kabo din ranar fitowar mutane ne, rannan mutane wato za su fito kenan daga ƙasa. Kiran da aka shuka su fito ba kiran nan ne za su fito. Su fito kuma suna nuna su. Mutum cikakke.
إنا نحن نحيي ونميت Ubangiji ya ce babu wani wahala a cikin tada mana a wurin mu. Inna mu na ni ne. Inna mu na haka mu ne nuhi wa nuhi mu ne muke rayawa mu muke kashewa وإلى المسير wa ilayna al-masir makoma ko ni yana gare mu ne insha Allah يوم تشقق الأرض عن إسراء yau ma ranar nan ne ta shaka gudan za a kike ta musu kasa an gaba da mutanen da suke kaburbura a kike ta musu kasa maza su fito a kira'an da gaggawa ذلك حشر علينا يسير zalika hajjar wannan kare mata su kenan wanda abu ne wanda yake yasiru mai sauki alaina a gare mu insha Allah
نعم. فيه فصل بين الموصوف والصفة جنسها نحن أعلم بما يقولون na ma'aran ba ya kulu mu muka san abin da mutanen maka suke faɗi lokacin da suke rada وما أنت عليهم بجبار bayanai ya rasu da faɗi komai ni dai iyakan na ce kai musu gargaɗi kai musu gargaɗi da suka babba ka taɓa yin karan su wasu na ba ka ji tare da ni ba a sa ka ka ila ta su kuna تنزيلهم على الإيمان وهذا قبل الأمر بالجهاد wannan lokacin da bai masa umarni da jihadi ba ne وذكر في القرآن من يخاف ba وعاد.
za ki rika wazanci ka yi wazi ka wazanci man ya kafa walidi wanda yake tsoron gamuwa da ni wanda yake tsoron azaba ta kai masa wazi bil qur'ani da alqur'ani
سورة الزاريات wannan sura ita ce suratul zariyat هي ستون آية wanda ake ambaton zariya ce cikin ta wato iska mai warwasa abu makiyatun annabi sallallahu alaihi wasallam yana makka aka saukar da ita tana da ayoyi 60 bismillahir rahmanir rahim wazariyati zarwa falhamilati iqra faljariyati yusra فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يوفق ومن يصف إلى الخراعون الذين هم من عبرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون والذاريات ذروا بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا Ubangiji ya ce ya rantse da iska, iskoki masu shekewa, zarwar shekewa, mai bugawa da ƙarfi tana sheke ƙasa, shekewa.
والحاملات رحبا falhamilati daga iska mai sheke mai sheke kasa shekewa sai kuma iskar da take dauke da hadiri dama idan iska ta zo ta ta dauko da ƙarfi mai zuwa ta fakkwaye kwanuka din nan ta fakkwaye dakuna to daga ita kuma sai iska mai nauyi wanda take dauke da ruwa to mai mai sheke abu mai mai fakkwaye abubuwa mai warwatsa wannan Allah ce ya rantse da ita kuma mai biyowa bayan tana dauke da ruwan hadiri mai nauyi din nan ma ita ma ya rantse da ita falhamilati wanda suke dauke da bikiran nauyin ruwa والجاريات يسرا Allah ce ya rantse da iskan da take tahowa da hatsi mai kore gizagizai mai saukin nan irin na tare biyu din nan mai tare gizagizai ta gabar kamun da karu kamun da karfi din dauko ruwa din mai mai gudu a hankali wanda take kore kore gizagizai tafi gabar tafi gabar tafi gabar a hankali biyu biyu biyu biyu sai sun gama taruwa kuma dauko da karfi suna shekara suna balle kwano suna suna kwaye itatuwa suna kwaye dakuna sannan sai a kawo mai ruwan kuma ta zanno da ruwa ya rantse da su dukansu uku
نعم فالمقسمات أمرا Allah ce ya rantse da mala'iku masu rarraba ruwan masu yin cida suna rarraba ruwa ruwa a kora shi ya tafi haka a kora shi ya tafi haka a kora shi ya tafi haka wa'annan ma ya rantse da su إنما توعدون لصادقون bayan wannan rantsuwa ubangiji yake inna ma tu aduna kusan inna ma tu aduna alƙawarin da aka yi muku na tashin kiyama la sadiqul wallahi gaskiya ne alƙawarin da aka yi muku tashin kiyama wallahi gaskiya ne وإن الدين لواقع kuma tashin kiyama wallahi abu ne mai afkuwa shine jawabin rantsuwa to shine a malamai suka ce kowane abu idan ma ma ma karaba ce an yi ba hukumahu duk abin da ya kusaci da abu sai a ba shi hukuncin sa to kaga nan an rantse da iskoki ne iska mai karfi wacce take tasowa da da ƙasa din nan tana kwakwaye abubuwa sannan mai biyo ta mai nauyi wacce take kawowa ruwa sannan wanda ta riga su duka biyu wanda take kora gajimare zuwa gaba mai sauki sannan kuma aka rantse da lokacin rarraba ruwan shida da ake da take rarraba ruwan ya rantse da waɗannan bayan rantsuwan ya ce tashin kiyama wallahi gaskiya ne to shi ne tun da ke tashin kiyama gaskiya ne sai kafin ai tashin kiyama za a yi wasu abubuwan da ba a yi su a zamanin da ba su ma su zama alamomin tashin kiyama sannan wannan kuma wazzariyatu zarwa ubangiji ce na rantse da jirage masu watsa wuta a sama jiragen sama masu watsa wuta wazzariya ta zarwar kenan jiragen yaki masu watsa wuta wazzariya ta zarwar falhamila ta zikiran ita na rantse da injuna wanda suke ɗauke da kayan makami masu tafiya a ƙasa da sama su ba su suke watsa wanda suna ɗauke da makamin ne da injunan makamin wanda ake amfani da su ɗin suna tafiya da nauyi a ƙasa da sama falhamila ta zikiran faljariya ta yusran na rantse da masu tafiya a hankali kuma wanda ba sa ɗauke da makamai tafiya na hankali kamar su motoci su jirgin ƙasa su babura su kekuna su ba makamai suka ɗauka ba sa tafiya ne a hankali su ma na rantse da su faljari sura fal muqassimati amra na rantse da masu raba al'amura masu haɗa wuri da wuri wajen ainihin da yakin da sauran hukumomi da sauran abubuwa masu rarraba al'amura a aika can a aika can a aika telefon nan a aika wuta nan a aika takarda can a aika makami can a aika kuɗi can a aika dawa can a aika shinkafa can duk al'amura ne na alamomin tashin duniya dukkan su waɗannan masu raba waɗannan al'amura hukunce hukunce su ma na rantse da su idan masu istira'atul asriya sun faɗi wannan to duk dai alamu in waɗannan abubuwa sun faru alamomi ne kenan na tashin duniya in dai an so maganin makamai duk wani abu yana watsa wuta ta sama wani abu yana ɗauke da wuta wani abu kuma yana gudu a hankali wani abu kuma yana rarraba umarni nan da nan kaga rediyo rediyo yana garin da yana ba da umarni a kowane gida da ka taɓa mita ya ba da umarni a kowane haka lantarki haka talbijin haka takardu haka al'amuran hukumomi to duk da alamun tashin duniya ne farin kasi ma ta amurka kenan inda ma tuwa sun lakaɗe abin da aka yi muku alƙawari da shi da tajin wallahi gaskiya ne wa inna dai tashin kiyama da waƙin wallahi mai afuwa ne والسماء ذات الحبك Ubangiji na rantse da sama za su rubutu, sama wanda take da hanyoyi, sama mai hanyoyi, su ne hanyoyin, hanyoyin rana, da hanyoyin wata, da hanyoyin taurari, da hanyoyin, hanyoyin yanayin sararin sama a wurin masu wannan fannin ilimin. To wannan kuma har yanzu, rantsewa da wannan shi ma yana daga cikin alamomin tashin duniya. hanyoyin da mutanen nan suke bi su ce za su tafi sama su ainihin mutanen rasha da mutanen amerika masu tafiya da apollo suna yin sama to wannan hanyoyin su ma bin su a tafi sama din wata alama ce wanda za ta kawo alamar tashin duniya shi ma allah ya rantsa da shi
إنكم يا أهل مكة في شأن النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن لفي قول مختلف إنكم تلقوا kafirai da fi kawai kuna cikin magana muktalifin wanda yake tasha bambam waɗansu ce alƙur'ani shi'irun annabi sha'irun wasu ce alƙur'ani sirun su ce annabi sahirun wasu ce alƙur'ani kahanatun su ce annabi kahinun to duk dai ba su daidai da akan magana guda ɗaya ba. Wanda sai wanda aka juyar da hankalinsa ne shine zai juyu ya rubu da waɗannan maganganun banza a bakin mutanen banza amma mutumin kirki wannan abin duk ba zai juyar da shi ba ya san annabi annabin Allah ne kuma daga Allah yake alqur'ani littafin Allah ne daga Allah yake ku dai alkarratuna Allah ya la'anci makaryata masu karyata annabi masu karyata alqur'ani anan
الذين هم في غمرة ساهون su wane ne makaryata din da aka la'ance su su ne allazina waɗannan wanda suka tabbata fi gamratin a cikin ɗemuwa sahuna suna rafkane a cikin ɗemo har tashin kiyama ta same su ko har mutuwa ta kansu ta same su.
yas'aluna ayyana yawmul Wai sun damu da tambaya suna tambayan annabi shi tashin kiyaman naka da kake faɗi kamar yaushe za a yi ne. Yas'aluna ayyana yawmul shi yaushe ne za a tashin kiyaman naka da kake faɗa mana ne.
yawmahum 'ala an-nari yaftanun Alhali ko ba rana ce ta murna ba ranar da za a baka wani abin alheri ne za ka ɗokanta ka ji yaushe ne za a yi ko za a naɗa ka wani abu. amma ran da za a daure ka shiga kurkuku kana tambaye yaushe za a daure ka yaushe za a daure ka kamar kana dokin to ke ranar ta zo yau ma rana ce hum su yufta nuna za a cikintar da su a cikin ta alal ne akan wuta ranar fa in ta yi wuta za a kai su don me suke dokin zuwa ranar ne
wa yuqalu lahum hina at-ta'zib zuqu fitnatakum lokacin da za a yi musu azaba sai a ce musu dama ina ce kuna doki dokin wannan ranar ta zo in ta zo ko ga abin da za ta kawo muku wuta ko to shi kenan ku kankana abin da kuke dokin sa in nan gashi
هذا الذي كنتم به تستعجلون fitinar da kuke gaggawan ta zo ta zo muku innan ga ta zo muku
إن المتقين innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhirina ma atahum rabbuhum wa qihum rabbuhum azabal jahim kudu wajrabu haniya bima kuntum ta'malun innal muttaqina kudu wajrabu haniya bima kuntum ta'malun إنهم كانوا قبل ذلك مسلمين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسئلة هم يستغفرون وبأموالهم حق للسائل والمعروف وبالأرض آيات للمؤمنين وبأنفسكم أفلا تذكرون
إن المتقين في جنات وعيون a lokacin da suke fama da wannan wahala ta wuta ana ce ku ɗanɗana abin da kuke ɗauki ku ɗanɗana abin da kuke ɗauki a lokacin nan masu tsoron Allah su sun daɗe a cikin a cikin aljanna fi jannatin za cikin aljanna wa uyunin da magudana wurin jin daɗi آخذين ما آتاهم sun ربهم karɓi abin da ubangijin su ya ba su ya alƙawarin nan ya ba su shi sun riga sun karɓa sun sun shiga aljanna إنهم كانوا قبل إنهم كانوا قبل ذلك مسلمين abin da yasa aka ba su aljannar innahum su kanu sun zama motsi na mutanen kirki masu kyautawa bayan Allah masu kyautawa Allah wanda suka jefar da komai suka dauki Allah shine ihsani an tabu da Allah ka annaka tarahu ihsani wajen mutane ko kowa ka kyauta masa an fi hibbal ya kai kama tuhibbu li nafsik mu imani shine ka sowa dan uwanka abin da kake sowa kanka shine imani ihsani kuma ya zama ka bauta wa Allah kamar kana ganin sa na hausa sun zama motsi na mutanen kirki kawai da zalika wannan ranar da su كانوا قليلا من الليل ما يهجعون yana daga cikin alamomin su kanu sun zama kalilan min al-layli ma yajun baccin su kaɗan ne a cikin dare sai yawan karatu sai yawan zikiri sai yawan sallah a daren su shine annabi sallallahu alaihi wasallam ke bada labari na tar inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha la yadkhuluha illa man at'ama at-ta'am wa afsha as-salam wa salla wan nasu niyam a cikin aljanna ko wasu benaye masu kyan gaske waɗannan benayen kana daga waje kake ganin cikin su kana daga ciki kake ganin wajen ba ma shiga waɗannan benaye sai wanda yake yawan ciyar da abinci ba bayan Allah sai wanda yake yawan gaida bayan Allah sai wanda yake yawan sallah mutane suna barci sai wasu sahabbai suka ce ya rasulullahi kamar wanda ba sa ba sa tashi da dare su yi sallah ba su waɗannan ya ciki za su samu aljanna waɗannan aljanna ya ai lokacin da kuke sallar isha a yahuda sun yi bacci lokacin da kuke sallar asubahi ba su tashi ba har wanda ba sa kiya mun dai raba shi irin ma dai kaga mu ma an an shigar da mu wanda ba sa kiya mun dai za su samu wannan aljanna ganin ki ai lokacin da ake sallar isha a yahuda sun yi sun yi bacci lokacin da ake asubahi ko ba su tashi ba an yi sallah kenan wasu suna bacci
وبأسحارهم يستغفرون da azuba kuwa sai istighfari suna istighfari da azuba wannan ana kwaɗai da mu yawan istighfari kenan istighfari da wani lokaci balle da azuba
وفي أموالهم حق للسائل والمحروم a cikin dukiyoyinsu kuma akwai haƙƙi na Allah wanda suke bai wa bayan Allah wajen rabar da haƙƙi ba da ba da sadaka din ba da zakka da ba da sadaka litta'ili wal mahrumi wanda yazo ya roƙe su da wanda yazo ya bara da wanda yake zaune a gida ma sun san ba shi da shi amma baya zuwa roƙo baya zuwa bara za su kai masa har gida to waɗannan mutane su ne za su shiga wannan aljanna litta'ili wal mahrumi kenan
وفي الأرض آيات للمؤمنين Ubangiji ya ce, Ya jama'a, ku faɗaka da kyau, akwai ayatun abubuwan mamaki na ayoyi na lilmutsini na a wurin waɗanda suke da yaƙini da tabbatawa fil ardi a ƙasa. Duk abin da ka duba a ƙasa zai maka wa'azi. Yaushe ka wa'azi, in ka zuba idanka ka dubi ƙasa, mai yiwa ne ka ganta da damana. Inda damana ka ganta ka dubi ciyayin ka dubi ganyayen. In ka je kai sati biyu ka dawo sai ga wurin ya canja. in ka sake dubawa ka koma ka sake yin sati biyu ka dawo sai wurin ya canza to mai yiwa ne ka gansu da kaka in ka gansu da kaka sai ga amfanin gonan wata kila yana tsaye idan kai sati biyu ka dawo sai ga ko ba a girbe ya so makare da yawa in ka sake yin sati biyu sai ka zo ka tarar ya ko an girbe ko ya daɗa kare da yawa in ka sake ƙara sati biyu in ka dawo sai ka tarar an girbe ya kwanta an samu fili in ka ƙara wasu sati biyu sai ka shanu sun cinye in ka ƙara wata TV sai ga shanu sun tattace in ka ƙara wata TV sai ga an daɗe mai kararen wurin ya zama zama fili in ka ƙara wata TV sai ga wurin ya zama fili ya zama fili kamar ba a taɓa shuka wani abu ba kuma nan daga nan har bakara yana fili ba wani canji can kusan bagara zai ga waɗansu waɗansu ganyaye sun soma farfadowa masu nuna cewa lokacin shuka ya yi kusa to wannan ya ishe ka idan an an saukar da ruwa kaga kayan tsire ya sake tsirowa irin na bara to wannan ya ishe ka wa'azi cewa Allah yana tada matattu in sun mutu kuma ya ishe ka wa'azi yadda kayan shuka yake tasowa yana yaro karami ya zama saurayi ya zama dattijo ya zama tsoho har ya tunkuya ko ba a girbe shi ba sai ga ya tunkuya ba ku taɓa ganin tsoho a tunkuya ba sai irin karan dawa nan ne wanda bai samu girbi da wuri ba in kun je gona aka da karan dawa da bai samu girbi da wuri ya kare da ya tunkuya ko ba ku taɓa ganin tsofaffi suna tunkuyawa mata da maza ba tunkuya haka ba ai ba tunkuya suke ba da lokacin da suke samari da 'yan mata yanzu wato lokacin girbi ya yi ne ba samu girbi ba saboda haka suka sunkuya in an girbe ko za a ga ba zai filin wannan ya ishe ka wa'azi in ka dubi kasa zai ta maka wa'azi kamar yadda kasan take haka kowane abu yake babu komai sai kaga komai komai din yana karami sai ga ya zama ya zama babba yana babba sai ga ya zama rasuwa sai ga ya rasu din sai ga ya zama babu to wannan ayoyi ne na Allah mutum ya gane a shi zai mutu
وفي أنفسكم أفلا تبصرون in kuka duba kanku ma ya muku wa'azi in ka duba kanka in ka riba idan ka a kasa zai taimaka wa'azi in ka dawo ka duba kanka kanka ma sai ya maka wa'azi sai ka duba yau ka ka dubi kankan nan da in an yabi shekara goma da suka wuce ba haka kake ba in ka sake tunanin shekara goma waɗancan da suka wuce ko ba haka kake ba in ka sake iya wasu shekara goma ba haka kake ba har ka ga lokacin da kake tafiya ka ce a lokacin muna yawo ko ba mutum ba mu da bance muke wasa da shi ashe da akwai wani lokacin da baka da barci kai ma da kanka ka faɗi yanzu tun ba a sha mu kuke tare da shi ka ashe ka san wani lokaci kai ma kana tafiya tsirara kana yaro ga shi yanzu ka zama dattijo wata kila har hakorin ka ya zama karyewa wata kila har gashin ka ya zama fari ko ko har gashin ka ya fari to in ka kora sai ka tarar da ma'aikiyarka da ma'aikinka da budurwa ce aka haɗa da saurayi ba komai tsakanin su ni kawai sai aka samu wani canji a wajen budurwar cikin ta sai ya kumbura sai aka samu ta aiho wani abu sai aka samu sunanka aka ce wai kai ne kana rike da abun haka a hannu a hannu har aka zama aje shi a kasa har ya zama gungurawa da kansa har ya zama tashi da kafa hurhudu hurhudu wato da da da gwiwa da hannaye har ya zama tashi da kafa biyu ko uku a sa sanda da kafa biyu a hada kafa uku kenan har ya zama taka da kafa biyu har ya zama gudu har ya zama daukan kaya har ya zama kamar yadda kake nan har ma ya sunkuya in ka riga ka sunkuya to wannan ya ishe ka wa'azi afala tufsirun yanzu wannan bai ishe ku yi basira ku gane Allah ba
وفي السماء رزقكم وما توعدون kun dubi kadade kun dubi kanku kun ku dubi sama sama ba ta ishe ku wa'azi ba sama ta ishe ku wa'azi وفي السماء wurin ku kuma abincin ku yana zuwa ne daga wannan sama wato ruwa daga sama yake zuwa iska daga sama take zuwa rana daga sama take zuwa rafa daga sama take zuwa wannan abubuwa duka akwai akwai dangane rayuwar dan adam masu rafi dabbobi tsakanin su da waɗannan wato in ba iska ba dama a rayu in ba rana ba dama a rayu domin in ba rana amfanin gona ba zai yi ba wuri ba zai bushe ba in bai bushe ba wurin zama to babu ba abinci dai babu a wurin zama in ba rana to budu wannan duka ya ishe ku aya har yanzu
وما توعدون من المآل والثواب haka abubuwan da aka banda ruwan da ake saukarwa da kiran muku da abincin ku da na dabbobin ku wanda kuke sha din nan banda shi ma wurin da aka muku alƙawarin za ku shiga din ma a saman yake shine aljanna فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون فلبك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء في جبل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منه خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في سرة فذكر وجهها فقالت أجوز نجي قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم
ورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم fa تكذبون wa rabbis samai ubangiji ce wallahi na rantse da zati na ni ubangijin sama wal ardi na rantse da zati na ni ubangijin sama da ƙasa in ji Allah innahu la haqqun duk abubuwan da aka jero an gaya muku nan duk gaskiya ne har tashin kiyama kashi dai kuma kun gani da idon ku kun ga kun binne abubuwan matattu ga shi an tara su abubuwan da kuka suna kunne ba gashin ta da su abubuwan da kuka sani ku ne kuka kunne mana su su ne kayan shuke shuke gero dawa shinkafa masara gyada wake da sauransu kuka kunne gawayensu da kanku gashi an tace su an kiraya su sun zama sun zo masu rai kamar da da kuka gani to ashe wanda ya ga wannan ya san Allah zai tana mata su kenan waɗanda sa ba ku san suna kunne ba sauran yayin da ba ku san irin yana kunne a cikin kaburbura ba to kuma gashi an tace su kun kansu kuma an mai da su kun ga tsabar su a fili wannan tsabar ta nuna cewa irin wannan tsabar ce ta zube a wannan kaburbura Allah ya tace ku to haka Allah zai tana mata su kun zama an lagu san tukuna kamar yadda kuke faɗi
هل أتاك حديث بيت إبراهيم المكرمين؟
هل يا رسول الله هل أتاك حديث ضيف إبراهيم حديث ضيف labarin Ibrahim labarin bait Ibrahim bakin annabi Ibrahim al-mukramina ababen girmamawa labarin siyasa ne ka da ma haka alqur'ani yake ya tun ya faɗi ya bada jumloli sai ya ɗauki guda ɗaya daga ciki sai ya biye ya mata taliki wato da yace da yace muttaqi fi jannatin min akhir jama'atin rabbuh innan kafin kawai da zalika musinina ka san wato imamu musin shine shine ibrahim ko wa munasan dina min manasa wajhu ila musin wa taba min ibrahim hanifa to dukkan musinai ibrahim shine shugaban to magana insanin din da aka yi insanin nan da halayensa guda biyu in insani ne wa mutane annabi ibrahim yana yin wannan in insani ne na tsakani da Allah shine da yake cewa ra'ayka kaman qala hadha rabbi فلما أمرك الله بفلاده فلما أمرك ثور باطل قال هذا ربي فلما أمرك قال ليس من هذه البلا كنت من سواله فلما رأى الشمس ذلك قال هذا ربي أكبر فلما فرق قال يقول إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض وما أنا من المشركين وأنا شريك إيساني أنت بالله كأنك تراه to isani su tsakanin da Allah kenan to isani su tsakanin da mutane ko menene ma'anansa shine da yake innan kanu qabla zalika min al-muhsin kanu qabla zalika muhsin kanu qalilan min al-layli ma yahja'un suna bauta wa Allah an ta'abu da Allah ka annaka tarahu din wa bi nafsihim yastaghfirun suna istighfari da zuwa wa bi amwalihim haqqun lit-ta'il wal mahrum suna isani kuma bayin Allah wanda ya roƙe su yayi bara da wanda yake zaune a gidan da suna kai masa isani to shine za a jawo wa ne shugaban waɗannan irin halaye shi kuma to shine za a jawo ko annabi Ibrahim ko kaɗan ma a faɗa mana sai ce harzan hadisu bani ibrahim al-qurani duk wanda yake so ya zama daga cikin waɗannan bari a cikin sharar da kiftar bakin annabi ibrahim labarin bakin annabi ibrahim ya zo maka har mukramina wanda aka girmama su wanda aka girmama su aka kawo musu mata aka kawo musu nama naman naman saniya
دخلوا عليه فقالوا سلاما idan haruwa ne lokacin da bakin suka shiga wajen annabi ibrahim suka ce salaman suka gaishe shi suka sallama
قال سلام sai ya amsa sallamar su قوم منكرون da ya gan su sai ya ji tsoron su sai ce, a'a waɗannan mutane ne haka wanda ina ganin kaman akwai labari game da su zuciya ta dai bata kwanta da waɗannan ba inna minkum wajilun kace ni ba ina jin ina ganin kaman akwai abin tsoro game da su qalu la tawjal inna nubashiruka bi ghulamin alim kai dai a wurin ka mu ba abin tsoro bane abin albishir ne la tawjal inna nubashiruka bi ghulamin alim kai kar ka ji tsoro mu ba abin tsoro bane a wurin ka waɗanda muke abin tsoro a wurin su garin da za mu je yau da yamma shine garin annabi lodo su kan mu abin tsoro ne a wurin su amma kai a wurin ka mu abin albishir ne albishirin ka za matar ka uwar gida ma za ta samu aiwa da abin da ya dame su kenan a duniya gashi sun tsoro ba su aihu ba gashi uwar gida ta samu ku yanga kyauta ta zo ta za mai gida mai gida ya sadaka da ita sun aiki annabi isma'ilu tashin hankali ya faru tsakanin uwar gida da kuyanga wadda ta aihu saboda uwar gida ba da da kuyanga ta samu da kishi ya motsa har sai da za a zauna tare lafiya an raba su an kawo wannan kuyanga da ɗanta an ajiye a wani kwari wadin gairi zizar'in a inda Allah ya umarni a tayar masa da jinin ka'abarsa to yanzu ba abin da yake damuwar annabi Ibrahim da wannan mace illa a ce ita ma ta samu ɗa dai kamar yadda kuyanga ta samu da marayu da zuwa da asiri cewa za a samu wannan biyan bukata fataikan wacce na haɗe ita in wara ita ga yako shi kenan sai da bakin suka zo sai tana musu hidimomi tana musu hidimomi ta sara matar annabi ibrahim shi kenan da annabi ibrahim ce ni bakin nan ni an kai hawaye kwanta da ku ba inna sai suka ce masa inna ursilna ila qaumi lut wato kai kamar shirin ka ba mu ba sharri bane a wurin ka mu alheri ne a wurin ka amma an aike mu ne inda za mu je mu mu mu- mu saka wa miyagun mutane da mugun aiki su ne mutanen annabi lutu wa muratu qa'imat a lokacin matar tana tsaye fa dhahikat sai ta yi murna sai dariya alhamdulillah Allah zai halakar da waɗannan kafirai alhamdulillah sai ta yi murna sai dariya fa bashana hadis ha sai ba za ku ce kin yi murna za a rakata kafin da eh to ke kuma albishir ga wani sabo ga wata sabon murna mun miki albishir za ki aihu abin wala ishaqa yaqubu bayan ma dan ki ishaqa din dan naki ma zai aihu babban annabi da zai aihu annabawa sunan sa yaqubu dan naki sunan sa ishaq shi kuma zai aihu da mai suna yaqub yaqub zai aihu annaba sha biyu قالت يا ويلتي أعرف أنا عجوز وهذا بعد شيخة إن هذا لشيء عجيب ta ce a'a yau ga abin mamaki abin mamaki tsome tsome da ni a ce zan aihu tsome tsome da ni ga miji na tsome tsome da shi a ce za mu aihu wa ajuzu wa ga ba ni sheka inna hadha la shay'un wannan akwai labarin mamaki anan a ce tsohuwa kamata za ta aihu na ƙara shekaru da duk wajen